ajiz akwai taimaka ma wanda yake gajiyayye idan kuka haɗu inda har da gaske ana yin abin da musulunci ya faɗa to idan ana zawa masallaci akan iya fahimta cewa wani yana cikin wata matsala to ya kamata a buɗe gidauniya ma'ana bai sani ba ma a ɓoye sai a taimaka mishi wani abin jin daɗi ya same shi a taya shi murna idan wani abin baƙin ciki ne a taya shi jaje to duka wannan yana daga cikin fa'idar wannan haɗuwa shi da musa'adatul ajiz wa talyinil qulub kuma akwai talyinil qulub akwai tausasawa ga zuciyoyi kana zawa mu zo mu haɗu muna farin ciki muna dariya muna gaisawa wani ana samun mi zuciyoyin mu rika samun taushin zuciya kuma wa izharu izzil islam a cikin shi akwai bayyana buwaya ta musulunci ƙarfin musulunci da kuma ɗaukakar shi domin da yawa daga cikin kafirai sun yi kukan irin waɗannan ababe musamman idan suka zo garuruwa irin namu aka yi rashin sa'a kafiri ya zo ranar juma'a ya ga an rihe kasuwowi an rihe tashoshi an rihe ko'ina ya ga mutane an ɗunguma kowa da tafi ina za a masallaci sai ji kamar kanshi zai fashi ta wannan an samu izza izza ta musulunci ko ma an ba juma'a bace daga karhe ɗaya ta yi ko karhe ɗaya da rabi ko karhe biyu a zahar ta yi za ga an yi kiran sallah nan ana sallah can ana sallah can he ya ji gari gaba ɗaya ya ruɗe da kiran sallah kuma ga kowa yana zuwa masallaci to wannan akwai izharu izil islam a cikin wannan haɗuwa da musulunci ya shar'anta na a haɗe a yi sallah na jama'a akwai bayyana buwayar musulunci kuma wani kiyamu bisha a irihi da kuma da tsayuwa a kan wato aikata alamu na musulunci wanda daga gani za a san cewa wani garin na musulmi ne ina ta na fahimta da haka waɗannan su ne manya-manyan manufofi wanda Allah ta'ala ya shar'anta mana mahaɗu mai sallah ta jama'a saboda waɗannan manufofin ne male cewa awwalu hazihil mu'tamarat na farkon waɗannan haɗuwa na musulmi shine salatul jama'a fil masjid sallah na jama'a a cikin masallaci wannan shine taro na farko wanda kullum sai an yi su biyar ko to a zo a yi na sati a yi na shekara ga sunan dai kala kala to na farkon su dai shine salloli na jama'a wannan wanda ake a masallaci male ce fa huwa mu'tamarun saghirun baina ahalil mahallil wahida kamar wani haɗuwa ne ɗan ƙwarya-ƙwarya ɗan ƙanƙane tsakankanin ma'abutan anguwa guda ɗaya da haka ma in son samu ne ba a son yawaitan masallatayya a gari saboda za ka ga cewa idan muna sallah a wannan masallacin sai aka buɗe wani masallaci a can to za ka ga akwai mutane idan wasu suka ƙaura za a samu yankewa da rashin haɗuwa kuma za ga abubuwa ma'ana suna cakulewa ana fahimta amma ka yi wanda za ga kullum kuna tare da wani yau ka gan shi a zawar ma tare muka tare muka yi la'asar kaza kaza kaza ya ba ku labari cewa ya mishi kaza amma wani sai wani abu ya same shi kasancewa ba kwa sallah a masallaci guda yanzu sai bayan wata ma ko wata biyu ko shekara ya kaji ai wani kaza ya same shi amma da da kuke sallah masallaci guda duk abin a wuni ne ba za ka rasa labarin shi ba to shi yasa ba a san yawaitan masallatayya an fi son cewa mana a yin sallah a wuri guda malice shi dai wannan salloli da ake yi a masallatayya shine taro na farko na musulmai wanda yake shine kamar dan karamin wani taro ne wanda ma'abuta anguwa guda suke yi yajtami'una kulla yawmin wa layla sukan haduwa a kowane yini da dare khamsu marrat so biyar fi masjidihim a masallacinsu fayatawasaluna kaga za su rika sada saduwa suna gaggaisawa wa yata'arafuna za su san juna wa yuhaqqiquna nawatal wahda al-islamiyyah al-kubra ma'ana za su tabbatar da wani karantarwa su kasance tsintsiya madarminki daya kasancewar wannan karantarwa ne na musulunci wanda yake mai girman gaske za ga sun kasance sun dunkule sun kasance abu guda ɗaya to wannan shine shimfiɗar da malam yayi akan babe na sallar jama'a domin mu san cewa ban idan muka haɗu banda irin ladan da za mu gani a cikin hadisan da za su ambata mana to akwai fa'idodi masu yawan gaske banda na lahira akwai na duniya su ne kaɗan da wanda malam ya ambata kuma su ma dai wato bayyana su da yin su shi ma dai yana kaiwa zuwa ga mana tattara ko kuma samar da lada na lahira misali za ku haɗa ɗan uwanka za ka yi musafa za a gafarta muku ka mishi mulmushi maka mulmushi ko ya ma ɗan uwan shi sadaka ka ji labarin ɗan uwanka abin bakin ciki ya same shi ka ji bakin ciki da bakin cikin shi lada za ka samu ka yi farin ciki da farin cikin shi za ka samu lada ya shiga matsala ka taimaka mishi za ka samu lada kaga waɗannan abubuwa ne za mu more su a duniyance kuma a lahira ma za mu same su kuma ɗori a haka irin ladan da ake samu a sallar jama'a saboda dama ya ce babe wanda yake bayani akan falalar sallar jama'a da kuma wajibcinta sai hadisi na farko a cikin wannan babi malaci alhadisul khamisu wal khamsun an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 daraja wannan hadisin imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da shi daya a cikin kitabul adhan ba ke daya kuma a cikin kitabul masajid ko babul masajid hadisi daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar ya dala tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salatul jama'ati sallah ta jama'a wadda za a haɗu a yi ta a masallaci da limami afdalu ita ta yi falala ta yi fifiko na daraja min salatil fazzi daga sallar mutum guda domin alfazzu malace bin fa'i wa zalil mu'jama alfardu kenan alfardu ana nin cewa alfardu kenan min salatin fardi kenan kenan afdalu min salatil fardi salatil fardi malace bi sab'in wa ishirin daraja da daraja ashirin da bakwai mutumin da ya yi sallah a masallaci ya yi wanda ya yi a gida da daraja 27 idan aka ce daraja ibn al-asir yake cewa a nan annabi sallallahu alaihi wasallama lam yaqul juz'an wala nasiban wala nahwa zalika manzo bai ce ba yanki ko bai ce ba wani kaso ko wani kwatankwacin wannan a'a sai ya ce daraja li'annahu arada thawaba min jihati al-uluwi wal irtifai domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nihimmi lada ta ɓangaren ɗaukaka ulu ɗaukaka wa nirtifa shi ma dai ɗaukaka ne fid darajati ila jihatil fawq domin dama harkar lada ana kallo ne ɗaukakan sama ne ake yi ina wata gani kenan an matattakara ne guda ashirin da bakwai to wanda ya salla gida yana na farko wanda ya salla a masallaci yana mataki ɗaya ɗaya ɗaya har ashirin da bakwai ina ta fahimta to kaga wannan yana nuna maka falalan sallami sallar jama'a malaka cewa ma yu'khazu min alhadith irin ababen da za a ɗauka a cikin wannan hadithin na farko fihi bayanu fadlis salati ma jama'a a cikin wannan hadisin akwai bayanin falalan sallah tare da jama'a kaga yadda ta fi sallar mutum nawa mutum guda da daraja ashirin da bakwai fihi bayanu ƙillata tawabu salatil fardi a cikin shi akwai bayanin ƙaramcin sallar mutum ɗaya ƙaramcin ladan sallar mutum ɗaya shi yana daraja ta ɗaya kaga wani aika kaɗan ne kaga bin nisbati li salatil jama'a idan aka kwatanta sallar jama'a da sallar mutum guda to hadisin yana nuna karamcin ladan mutumin da ya yi sallar shida sai da wancan ya yi shi da daraja ba ce ba da lada daraja kuma kowace daraja ba san ba lada nawa ne a cikinta ana fahimta ba cewa wanda ya sallah a masallaci ya yi wanda ya sallah a gida da lada 27 a daraja 27 ita daraja ba lada ba ce wani matsayi ne wanda lada ne da yawa suke haduwa sai su ba da me daraja daya ana fahimta na fa'ida ta uku a cikin wannan hadithin alfarkul kabiri fi sawabi bambanci mai girma a cikin lada baina salatayin jama'a wal infirad tsakankanin sallar jama'a da ta mutum guda hadisin aida ya bayyana wannan ko na hudu fa'ida ta hudu sihhatu a salatil munfaridi ingancin sallan mutumin da ya yi shi ɗaya hadisi yana nuna cewa idan kai sallah a gida ta inganta saɓanin waɗanda za mu gani cewa suna ganin cewa idan kai sallah a gida sallar ba ta yi ba sun ɗauki cewa sallar jama'a tana daga cikin mi sharaɗi ne na ingancin sallah sharaɗi ne na ingancin sallah sallah a masallaci sharaɗi ne na ingancin sallah idan kai sallah a gida ba ce ba kawai ana fahimta waɗansu su malamai sun tai akan haka duk wanda ya sallah a gida bai shi da sallah to hadisin yana nuna saɓanin wannan hadisin yana nuna cewa idan kai sallah a gidan ta inganta kuma wa ijza'uha anhu kuma ta wada ma'ana ta farlancin da aka ɗauka maka ta ɗauke maka wannan ka sauke wannan farlancin da aka ɗora maka sai ce li anna lafza domin lafazin afdalu ko sai aka ce sallar jama'a afdalu min salatil fardi tahi sallan mutum guda daya to wannan kalmar ta afdalu fil hadisi a cikin wannan hadisin ya dullu ala anna kila salataini yana nuna cewa kowane ɗaya daga cikin sallolin guda biyu da ta jama'a da ta mutum gudan fihi fadlun kowace akwai falala a ciki to wani bata karbo ta yi falala ai bata yi kenan kasancewar an ce idan aka zo aka ce kaza ya yi kaza to sun yi musharaka a sifar nahin kowane yana da falala to amma wannan ne ya yi wannan ba sai ku an fahimci istidlal da malaki so yi bayani ba yawwa kenan kaga ya ce fil hadisi في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل قوة صلى أكوي فللا ولكن تزيد إهداهما على الأخرى سيدي إير تهدا حتى للمكاتها سوء أشرين دبكن وهذا ما وهذا في حق آه غير المعذور وأنكم أشكين حق متمن دا باشنا أزريني mutumin da ya zauna a gida ya salla ba tare da uzuri ba shi ne wanda sallar jama'a ta yi tashi da nawa da daraja 27 amma ma'azuru amma mutumin da yake da uzuri na shari'a faƙar dallacin nususu ala anna ajarahu tamun akwai dalilan da suke nuna cewa akan a sallar shi ladan shi cikakke ne ana fahimta wani uzuri na shari'a ya sa baka zo ba sallar jama'a to ladanka cikakke ne kai ma kana da daraja nawa 27 kenan ga wanda ba shi da uzuri ne haka kawai shine wannan abin yake hawa kan shi alhadisu as-sadisu wal khamsun hadisi na 56 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا تودع فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت بها إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل, لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري hadisin abi huraira ya dala tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace salatul rajuli sallal mutum fil jama'ati a cikin jama'a a masallaci kenan da jama'a to da'afu akan lullumka ta ala salatihi fi baitihi akan sallar shi wanda yayi ta a gida ba tare da uzuri na shari'a ba wa fi suqihi da sallar shi wanda zai yi a kasuwan shi ko a shagon shi khamsatan wa ishirina daraja za a limka mishi ita a cikin jama'a so ashirin da biyar wazalika dalilin da kuma shi wanda ya salla a masallaci tashi tafi wanda ya yi a gida da limki ashirin da biyar annahu yadda al'amarin yake idza tawadda'a idan mutum ya arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwallan thumma kharaja ila almasjidi sannan ya fita zuwa ga masallaci la yukhrijuhu illa as-salah ba abin da ya fitar da shi sai sallah dalilin fitan shi kawai masallaci ya nufata lam yakhtu khutwatan to ba zai wani tako ba daga cikin takuna da zai yi illa rufi'at lahu biha daraja face sai an ɗaga mishi darajar shi da wannan takun guda wa hutta anhu biha khati'a kuma an kankare mishi wannan kuskure shi guda duk taku a ɗaga maka daraja a kankare zunubi in ka ƙara taka a daga daraja a kankare zunubi haka za a yi ta yi fa'iza sallah idan wannan mutumin ya zo masallaci kuma ya yi sallah lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba za su bushe ba suna yi mishi salati suna mishi addu'a ma dama fi musallahu matuƙa yana inda ya sallah yana zaune bai tashi ta shi ba ana fahimta yana cikin wajen sallar shi mala'iku ba za su bushe ba suna ta mishi addu'a ga addu'a da suke mishi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa za su rika cewa Allahumma salli alaihi ya Allah kai tsira akan wannan bawan Allahumma ghfir lahu Allah gafarta mishi Allahumma arhamhu Allah ka shi shi akwai wani abin da mutum yake bukata wanda ya fita daga cikin waɗannan abubuwa wala ya zalu fi salatin kuma mutum ba zai gushe ba yana hukuncin kamar yana cikin sallah man tazara sala matuƙa yana jiran wata sallah ta gaba kamar irin wannan kaga mutum ya halarci karatu to wari ba biyu ne ko uku ma ko hudu ko ma kai ba san nawa za mu ci tunda halartar wurin kadai yana da waɗansu ladadaki wanda masu yawan gaske to ka zo kai sallar magariba kuma ka zauna a nan masallacin kana jiran isha'i ta zo wannan zaman da kake yi ana ta rubuta maka ladan sallah kake gaskiya da yawa daga cikin musulmai sun bar gara basa da yawa yanzu ne na can kan titi yana kallon titi kawai jira yake a kiran sallah ya dawo ko ba abin da zai ce balma in ya kubuta an yi can jaras babu lada babu zinihi ta wanda shine wanda ya tsira amma galiban za ka faɗi kaza ka kalli kaza ka yi kaza ka yi kaza bacin ka zo da ka fito ma salin alimta ya ka zo da wasu dako na waɗansu laifuffuka allah ganar da mu allah ƙara mana taushiki domin mutum ya samu kanshi irin waɗannan abubuwan taufiki ne daga allah ba wani tsinkayenka ba ne da wata dubararka kawai taufiki ne to Allah ƙara datar da mu to wannan zama da mutum zai yi kamar yana cikin sallah a lokacin mala'iku suna ta maka salati kuma ka kalli dama daga cikin yanayin karban addu'a akwai akwai nagarta idan mutum ya kasance nagarcecce ne a wajen Allah to addu'a shi karbuwa take a wajen Allah gwargwadon kusancinka da Allah da nagartarka da tsoron Allahnka da tawadu'unka da khushu'inka gwargwadon in ka yi addu'a Allah karba to waɗannan su mala'iku ne ibadul mukramuna wato Allah ta'ala ya ce mana waɗansu bayi ne wanda Allah ya karrama su ya girmama su ya ba su matsayi la ya suna Allah ma amarahum ya fa'aluna ma yu'marun to dan suka ce sai waɗanda suke maka addu'a ai wallahi ba karamin falala bace ka samu to wannan hadisi a ga abin da yake dauke da shi don haka falala ce mai yawa mu rika hararo ta kadda mu rika sake ana yi bandan mu wato idan kuka diba a cikin wannan hadisin da wanda ya gabata a wancan an ce sallar mutum guda sallar jama'a ta yi sallar mutum guda daya bi saba'in wa ishirina wannan kuma bi hamsin wa ishirina ko to ya za mu gama waɗannan hadisai guda biyu a wani wuri an ce ashirin da biyar wani wuri an ce ashirin da bakwai to malamai sun yi saɓani malika ta ikhtalafa ulama fi talamus jam'i bainal hadith bainal hadith bainal baina hadisi as-sab'u wal 20 wa hadith al-khams wal 20 malamai sun yi ta kokarin su zakulo su fito da yadda za a hada waɗannan hadisan guda biyu da wanda ya ce 27 da wanda ya ce 25 malikata wa kullu wa kullu talamusatihim a tahminat wa zunun dukkan waɗannan ƙoƙarin da malamai suka yi bayani shi duka dai kawai kaman kirdado ne da kuma zato sai ce wa aqrabuha wanda ya fi zama dama-dama wanda ya fi zama daidai an yi ƙala shi ne a ce العدد القليل لا ينافي العدد الكثير adadi kaɗan baya kore adadi babba adadi kaɗan baya kore adadi babba 25 baya kore 27 malice li anna mafhum al'adad ghairu murad ala sahih domin wani anan wato wannan adadin da aka faɗa eh ba shi ake nufata ba ta yi a wani wurin ya yi ma ashirin da nawa da bakwai kin a wani wurin kuma ya yi ƙasa domin ta sallar ai darajarta da kuma ɗaukakarta ga waɗanda suka yi tan yana koma zuwa ga suƙin ko ba ka ba irin kushu'in da kai irin yadda ka kiyaye kai ta kama yadda na sallar salama ya yi to gwargwadon kuma darajarta da girmarta da kuma ladan da za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa da yawa daga cikin masu sallah akwai wanda zai yi sallah ba shi daga cikin sallar shi illa usruha sai an kasa ladin zadan sallan kashi goma sai a bashi daya wani za a bashi tusuha kashi daya daga cikin tara daga ya dara na goma ko wani sumunuha za a kasa ta kashi nawa takwas a bashi daya wani subu'aha a kasa bakwai a bashi daya haka nan wani a bashi rubu'aha wani nisbu'a haka ne har akai wanda kuma zai samu ladan cikakke wannan kuma yana koma zuwa gami kiyaye ita sallar da yin ta yadda ya dace da yin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi dan haka dai wannan adadin anan ba shi bane ake nihi kenan wannan kuma min aqwalil usuliyina fa huwa dakhilun dimnahu kenan yana daga cikin kenan li annal mafhum al adad غير مراد على الصحيح من أقوال الأصوليين daga cikin maganganun malaman usuli suna ganin cewa wannan adadin ba shi bane ake nihi an fahimta na'am don haka dai wannan shine a hada tsakankanin waɗannan adadi guda biyu ma yukhadhu min alhadith to abubuwan da zamu fa'idanta a cikin shi wannan hadisi na farko a fadilatu salatil jama'a fil masjidi shi ma dai wannan hadisin yana nuna mana fifikon sallan jama'a a masallaci wa mudha'afatiha da kuma lillimkata wa fadilatul jama'a kuma falalai jama'a ta hasulu tana samuwa ne bi ayyi adadin ga dukkan wani adadi ya suduku alaihi ma'anar jama'a wanda yake ɗauka ma'anar jama'a ko da aka zo masallacin ku biyu kuka zo da liman da ladan saura ba su zo ba kun samu sallar jama'a an fahimta yawwa kenan dai wannan falalar ta jama'a tana samuwa ne da dukkan adadin da ake ɗaukan shi jama'a ne malici ala anna kasaratil adad ala anna kasaratil adadi akan cewa yawan adadin masu sallar ada'a li usuli ziyada to wannan yakan kaiwa zuwa ga ƙarin wannan ladan kenan ada'a li husuli ziyadati fi thawab wannan yakan iya ya bayu zuwa ga ƙarin ma'ana ladan an fahimta idan aka ce sallar jama'a jama'a yana fara daga mutum biyu misali ko to waɗannan guda biyun daga sun yi sun samu sallar jama'a sun samu falalar sallar jama'a su biyu to amma idan suka zamanto su goma to ya yi sallar mutum biyu kuma su ashirin ya yi sallar mutum goma su ɗari ya yi sallar mutum hamsin kenan gwalgwadon masallacin da aka fi taruwa gwalgwadon yawan ladan masallatan wannan masallacin ina wata an fahimta malice wannan kuma wa zalika lima rawahu ashabu sunani wa ahmad min hadisi ubay bin ka'ab marfu'an ubay bin ka'ab ya rawaita hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo yake cewa eh min daga cewa anna salatar rajuli cewa sallan mutum ma'ar rajuli tare da wani mutum guda kenan suna su biyu ko sai ce azka min salatihi wa'adahu ya fi tsarkaka da daraja da lada daga sallar shi daya wa salatihi ma'ar rajulaini ko mutum yayi sallah da mutane guda biyu suno kenan su uku kenan ko sai ce azka min salatihi ma'al wahid ya yi yayi sallah da mutum guda daya to fa halun masharra na mutum hudu ya yi na mutum uku na biyar ya yi na mutum hudu haka haka to da haka kenan duk lokacin da a masallacin aka yawaita to kuma wannan yaka bayi zuwa ga ladan kuma ya fi yawa fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin an naqsu fi salatil munfaridi wa ta'akhuriha fil fadli an salatil jama'a hadisin dai har yanzu kwatankwacin wanda ya gabata yana nuna mana tawaya da ragowa na sallan mutum guda ɗaya da kasawar sallan mutum guda ɗaya game da falala in mun kwatanta da sallar jama'a fa'ida ta uku annar jama'ata laisat sharɗan lissala wato ita shi jama'a haɗuwan ba sharaɗi ba ne na sallah ba sharaɗi bane na ingancin sallah jama'ar ba sharaɗi bane na ingancin sallah ana fahimta fatuji zi'u minal munfaridi sallar tana wadatarwa tana ma'ana isa ga mutum guda ɗaya shi ma in yayi ta yi ala naqsin kabirin fi tawabiha akan irin tawaya mai girma na ladan mutum guda in yayi amma dai ta yi yawa fa'ida ta hudu anna kulla hadha al-fadli malaci dukkan wannan falala da aka ambata ga sallar jama'a min rif'ati daraja na ɗaukaka kama mutum darajoji ko wa haddul khataya da kankare zunubai wastighfaril mala'ika da kuma ga nema ma mala'iku da suke yi gafara ga masu wannan sallar to wannan murattabun ala ihsanil wudu'i wannan fa an goya shi an liƙa shi ne da in mutum ya fa kyautata arwalla ne kuna fahimta wannan fifikon mutum yana samun shi ne idan ya kyautata arwalla wal khuruj min al baiti da kuma mutum ya fito daga gida ilal masjidi kawai da ya wuto a dalilin shi ma ina za shi masallaci kenan li qasdi sala dan niyan sallah bi niyyatin khalisa da kuma niyya wadda take tatatta to da yayi wannan ne fa thawabul madhkur malaci ladan da aka ambata murattabun ala majmu'il a'mal ala majmu'il a'mal ma'ana wannan ladan da aka ambata to an goya shi ne akan waɗannan ayyukan gabaki ɗaya da aka ambata falau kalamin hujuz da mutum zai wahinta daga wani juz'i to lam ya tarattaba alaihi ma zukira min al-ashar to ba zai samu wannan ladan da aka ambata ba ana fahimta da haka kenan idan mutum yana son ladan to dole ne sai an kyautata arwalla ko ma'ana idan kana so domin waɗansu sura irin wannan kin kaga mutum zai fito daga daga kasuwa sai ya zo masallaci za shi gida yakan iya tsayawa amma saboda halalan wannan sai ya je gidan yanzu sai ya hutu to ga ya cika wannan sharaɗin to don haɗa waɗannan ne zai samu wato wannan ladan malake cewa anna limun taziri sala wato lalle na ga mutumin da ya zauna yana jiran sallah sawabu man huwa fi sala yana da ladan wanda yake cikin sallah duk mutumin da ya zauna yana jiran sallah to yana da ladan wanda yake cikin sallah haka ake rubuta mishi kaga wannan ba karamin falala bace kuma mutum kaga kamar irin waɗannan zama da koma ba a karatu wani lokaci mutum in kai magarwa yake zauna a wajenka ka karanta qur'ani ka yi azkar har isha ita zo duka bai bai kai awa guda ba ko zaka samu irin waɗannan falaloli kwanancan mun ta yi ƙauye wani wani wa'azi na ga wani abin da ya birge ni garin da muka yi lattijawan garin ma'uzan mafi yawansu to ban sani ba a rannan ne ko haka ne al'adarsu in suka fito sallar magariba to ba sa koma shi an isha kuma daga ƙauye ana son mafi yawan mafi yawan lattijawa ga daga mutum ya wuto magariba to in a ƙare magariba sai ya zauna kawai yana kallon gabas yana zikirin shi yana karance-karancen shi kaga shi ma ai daga cikin ladabin addu'a shi mutum ya kalli gabas za ga kowanne ga suna a jijjere suna kallon gabas suka jira har lokacin sallah yayi suna na inda suka yi sallah ba su gusa ba za ga sun cika wannan sharaɗin kaga sun samu wanda ladan wannan kullum suke yi kai abun ba karami bane da haka dai mutum bai samu daman yin kullum ba ma shi dai waɗansu ibadodin masu falala to karka harara su lokaci zuwa lokaci kana yin su Allah ya datar da mu na'am sai hadisi na gaba al-hadithu as-sabi'u wal khamsun hadisi na hamsin da bakwai an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga abi huraira yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم خزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فشمان حديث أخرجه البخاري ومسلم وانا حديث أبي هريرة شمانا نونا مكا فلل صلى الجماعة لكم واجب cinta kaga waɗancan duka sun nuna mana mi falalar sallar jama'a wannan kuma yake nuna maka wajibcin sallar jama'a daga bi huraira dala tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce asqalus salawati mafi nauyin sallah mafi wahalar sallah alal munafiqina akan munafikai wanda ta ta ba su wahala ta fi takura su suka fi jin wahalata salatul isha'i ita ce sallar isha'i wa salatul fajri da sallar asuba wanda kuma saboda ɗabi'a su sallolin musamman a wancan lokacin sallar isha'i galiban idan aka yi sallar magariba to sai an yi barci suke tasowa a wancan lokacin galiban da aka ga da ita da sallar asuba kaga sun kamance cinya sau shi wani lokaci ne kana cikin barci kana ga kaza ga kaza to ka yanke wannan barcin ka taso in ba karfin imani ba to ba wanda zai samu wannan na'am kenan sallar da tafi nauyi akan munafikai sallar isha'i da sallar asuba sai ce walau ya'lamuna ma fihima ai wallahi da a ce sun san abin da yake cikin sallar isha'i da sallar asuba la'atauhuma da sun zo sun zakkewa sun zo waɗannan sallolin guda biyu walau habwan ko da da rarrahe ne ibn al-asir yake cewa alhabu an yamshi ala yadaihi wa rukubataihi shine mutum yayi tahiya akan hannayen shi guda biyu da kuma mi gwiwowin shi kenan ya rika rarrahe to da sun san falalar da yake cikin waɗannan salloli guda biyu to da ba su yi wata wata ba ko da da rarrahe ne sai sun zo walaƙari hamamtu annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa na nufata na yi nihi an amura bis salati in yi umarni da sallah fa tuqamu sai a tsaida ta kaga shi da liman ko shi ke bada sallah yace to ya sora nan da ya wakilta wani ya na'ibantar da wani yayi umarni ya ce ayi sallah summa amuru rajulan sannan umarci wani mutum fa yusalli bin nasi yayi sallah da mutane summa antaliqu sannan ni in tafi fi rijalin tare da waɗansu mutane ma'ahum huzamun min hatsabin suna ɗauke da ma'ana a ƙulli-ƙulli na itace kawuna na itace in tafi da waɗansu mazaje suna ɗauke da kawuna na itace la muje ila ƙaumin zuwa ga waɗansu mutane la ya salata wanda ba sa halartar sallar asuba da sallar isha'i sai ce fa'uharriku alaihim buyutahum bin nari in ƙoƙona musu gidaddajinsu da wuta ina wata gani kaga wannan yake nuna maka a falal wajincin sallar jama'a to malamai sun yi saɓani kaji da wani hadisi ko to malamai sun yi saɓani akan hukuncin sallar jama'a wajiba ce ko ba wajiba ba ce fa za a bar ta'ifatun min al-hanafiyyati wal malikiyya wal shafi'iyya ila annaha sunnatun muakkada waɗansu malamai daga cikin mazhaban hanafiyya da malikiyya da shafi'iyya sun tafi akan cewa sallar jama'a sallah ce ma'ana sunna ce muakkada ba wajiba ba ce sunna ce mai ƙarfi wa za'abat ta'ifatun ukura min ha'ulai ila annaha fardu kifaya waɗansu daga cikin waɗannan mazhabobi daga waɗansu malaman sun ta akan cewa sallar farilla salla ce ta kifaya me ma'ana sallar farilla ta kifaya waɗansu in suka yi kawai abinda matsalar kar a bar masallaci a rihe lokacin sallah ba a yi ba in a garin mutum ashirin ne wanda sallar jama'a ta waje a kansu in goma suka zo to sun ɗauke ma sauran lahin in su ashirin ɗin gaba ɗaya zo ba to kowa ya yi laifi haka waɗin suka ce idan kama biha man yakfi saqatat alal baqin kina idan waɗansu suka yi sun ɗauke ma waɗansu wa zaba al imamu ahmad wa atba'uhu imamu ahmad ya tahi da mabiyan mazhabar shi kuma wa ahlul hadith da ahlul hadith almuhaqqiquna ila annaha fardu ainin cewa sallah ta jama'a farilla ce akan kowa da kowa ba sunna bace muakkada kuma ba fardul kifaya bane sun ma'ana fardu aini ne duk wanda bai zo ba to yayi laifi wani baya zo maka mana wani ba zai zo bai ɗauke maka laifi ana fahimta kuma wannan ita ce magana mafi inganci kamar da za mu gani wa balagati zahiriya to su kuma zahiriya su kuma sun huce gona da iri فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة ظاهرية سكتي أي sallar jama'a sharaɗi ne sharaɗi ne na ingancin sallah duk wanda bai sallah da jama'a ba in dai babu uzuri na shari'a ba shi da sallah to ga wancan hadisin ai yana yana musu raddi ko cewa ni wannan kalmar ta afdalu ya nuna ita ma ashe ta kan ta mutum shi ɗayan da haka kenan wannan shine kaso kaso na malamai kuma kowanne ya yi ƙoƙarin kawo dalilan shi amma ba za mu kalli ba sauran dalilan saboda abin yana da yawa za mu ambato kaɗan daga cikin dalilan wanda suka ce farilla ce ta ainihi wajibi ne akan kowa da kowa hadisi na farko shine hadisin abi huraira ya dala tabbata gari shi wannan hadisin da muke a cikin shi ko fa innahu sallallahu alaihi wa sallama la yahummu bita'azibihim illa ala kabiratin min kaba'ir zunub sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai dauki himma ba akan ya azabtar da waɗannan mutane irin wannan azabar na kona gida sai mutumin da yami yayi irtikabin wata kabira daga cikin kaba'ir zunub an fahimta kenan cewa za a je a kona gida da su ya nuna wannan kin zawwan kabira ce kabira haramun ne ina wata gane kenan yin mummine ne wajibi ne na ainihi daga cikin hadisai akwai hadisin al'a'ama wannan makahon allazi sta'azana annabiya sallallahu alaihi wa sallama wannan wanda yazo ya nemi uzini ga annabi sallallahu alaihi wa sallama an yusalli fi baitihi liwa'arati at-tariq wa adami al-qa'id lahu ya zo wajen manzo ce a bani uzini in yi sallah a gida saboda hanya babu kyawu akwai macizai da kunamu kuma ba na jagora manzo ce yi sallah a gida har ya ce yace haka kana jin kiran sallah yace eh yace fa ajib dole ka zo kaga falam yurakhis lahu bai mishi ba mi bai mishi bai rangwamta mishi ba kaga wanda yake nuna maka mi cewa wa ashe sallan nan ta jama'a hawajibi ne a ce wata sunna mu'akkada ne akwai a a a kenan rashin bin diddigin nasosi ko ba ka ba mala cewa min daga cikin waɗannan mashru'iyyatuha fi ashaddil halat ita sallar ta jama'a daga cikin abin da yake nuna maka cewa ita wajibi ce yadda aka shar'anta ta a yayin da mutane suke cikin mafi tsananin yanayi wahiya waqtul qitali lokacin da ake yaƙi lamari ne na a mutu ko a rayu idan lokacin sallah ya yi za a yi sallah a lokaci kuma za a yi sallah jami'i kamar da nasarar salama ya gaya mana kaifiyan sallar salatul khawf ko a kasu ya zo da waɗannan waɗannan su koma ai inda sallar jama'a suna ce mu'akkada ko abin da ya kama da haka ko farri da waɗansu suka yi shi kenan amma na cikin wannan yanayin sai da aka zo aka yi ta da aka wanda yake nuna maka wajibci da faralancin a sallah ta jama'a wallahu ta'ala ala wa ala na haka dai sauran su dalilansu bayan mun kadar da kima akan shi malace ma yu'khadhu min al-hadith ababan da za a fa'idantu da su a cikin shi wannan hadisi anna salatal jama'ati fardu aini kaji sallar farilla wajibi ne akan kowa alar rijalil balighin akan mazaje balagagu inda mutum a namiji ne balagagge ne to sallar jama'a wajibi ne akan shi matuƙa bai samu ba a uzuri na shari'a ko wani barci ko ba shi da lahiya ko ɗan bulaguro ne to wannan duka ba ta haukansu ba amma dai kana mai zaman gida lahiyayye to wajibi ne na biyu anna man taraka aljama'ata bila uzrin duk mutumin da ya bar zawwa masallaci ba tare da uzuri bai ki zawwa athimun wannan mutumin yayi laifi yastahiqqu al-uquba ya cancanci a mishi uquba fa'ida ta uku anna dar al-mafasid muqaddamun ala jalab al-masalih wannan qaida ce usuliyya wato ije banna ana gabatar da shi akan janyo maslaha ta yana gano wannan yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi niyya zai je ya kona waɗannan gidajen mutanen ko amma sai ya fasa me ya hana shi don kar ya je akwai waɗansu mutane a birya wanda ba su shi ba su gani ba da mata da yara wajen ƙona gida a je su ƙone sai ya fasa kaga ƙona gida har mutane su ƙone a cikin wannan kaga ya ɓanna ne ko amma kuma su zo masallaci menene maslaha ne to idan suka haɗu to ana gabatar da guje ɓannan akan janyo maslaha ina wata an gane fa innahu lam yamna'uhu min ta'zibihim malaka domin babu abin da ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je musu wannan azaban bi hadhihi tariq da irin wannan salo illa khawfu ta'zib man la yastahiqu al'azab dan he dai kawai abin da ya hana shi ne jin tsoron kai ya je ya azabtar da wanda bai cancanci a azabtar da shi ba fa'ida ta hudu annal munafiqina lam yaqsudu bi ibadatihim illa riya'a wa sum'a wato munafikai ba su manufata ba game da ibadodinsu sai dai kawai riya a gani kuma su yi da jiyarwa me yasa sallar asuba da sallar isha'i ta yi nauyi akan munafikai domin waɗannan sallolin ana yin su ne a cikin duhu su kuma suna sallolin ne don a ga suna yi to yanzu a duhu ne sai su ki zanwa dama ni su don a gan su ne suna yi to a duhu ba a gani shi ke rahin suke zauwa li'annahum lam ya'tu ila salati illa hina yushahiduhum an-nas kenan su ba su zuwa ga sallah lokacin da mutane suke ganin su a ce suna yi fa'ida ta biyar fadlu salatai al-isha wal fajr wannan hadisi yana nuna maka falalar salloli guda biyu da isha'i da kuma mi asuba domin ya ce da sun san abin da yake cikin waɗannan sallolin guda biyu na lada to da sun zo koda da jan ciki da rarrahe ne fa'ida ta shida ta ƙarshe a fiƙalu salatai alfajiri wal isha nauyin sallar asuba da na isha'i ma'amulun ala ada'iha fi jama'a wannan ana fassara shi ne a kan yinta a jama'a kina wata gani wa haza ma ya dullu alaihi siyaƙ wannan kuma shine siyaƙin hadisi yadda yake nunawa وإنما ثقلتا cewa waɗannan salolin guda biyu sun yi nauyi liƙuwati da'i ila takhallufi anhuma saboda sababin mutum ya izawwa ga waɗannan salolin kenan sababin suna da yawa suna da ƙarfi barci ne kake yi to in ba mai imanin gaske ba kowane zai tashi kuma wa ƙuwatu sarifi an huduriha da kuma ƙarfin abin da zai sarra mana zai kange mutum game da halartar ta ita wannan sallah waɗannan salloli guda biyu na isha'i da kuma na asuba to wannan shine karshen karatunmu na yau insha Allah darasi na gaba za mu tashi babu hudurin nisa'il masjid hadisi na 58 kuna ku bai babi bai ko yau ani a waje na yi babi kenan muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan amma da kusur Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته